نعم بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم ورأيت أن أجمع مختصرا من الأحاديث الصحيحة مشتملا على ما يكون طريق- مشتملة آه، مشتملا على ما يكون طريقا لصاب- لصاحبه إلى الآخرة ومحصلا لآ- لآدابه لآدابه الباطنة وال- والظاهرة والظاهرة to shi kenan shehu yana bayani wato akan abin da ya shafi a kira zuwa ga yin aiki na alkhairi da kuma ɗimbin ladar da mutum yake samu a kai ya ce to sai na ga saboda waɗannan ayoyin da suka zaburar da mu akan abin da ya shafi taimakekeniya akan ayyuka na alkhairi da kuma kiyayewa dokoki na Allah da hadisai ingatattu na ma'aiki alaihi salatu wassalam waɗanda suka zaburar da mu suka kwaɗaitar da mu suka nuna mana fadala ta yin aiki na alkhairi ko kuma kira zuwa ga aikata aikin na alkhairi ya ce fara'aitu to dalilin haka sai na ga wannan ita ce ake ce da ita fa'ul fasiha fara'aitu sai na ga ana ajma'a muhtasaran min al-ahadith as-sahiha wato in tattara muhtasaran wato wani takaitacce wani takaitacce min al-ahadith as-sahiha daga hadisai na ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam waɗanda ake amsar su a yi aiki da su a nan yana nufin al'ahadithu a sahiha yana nufin al'ahadithu maƙabula hadisai waɗanda suke karɓaɓɓu a wajen al'umma wanda al'umma za su yi aiki da su mushtamilan alama ya kunu ɗariƙan lissahibihi ilal akhira wanda wannan littafin nawa ya ƙunshi hadisai waɗanda za su kasance ɗariƙan lissahibihi hanya ce wanda za su sadar da mai karanta wannan littafin nawa ilal akhirati zuwa ga tabbatar da ni'imomi na lahira a gare shi to wannan littafin nawa dukkan wanda ya karance shi kuma yake aiki da shi zai zamanto ya samu hanya wanda take mai kyakkiya wanda za ta sadar da shi zuwa ga ni'imomi na lahira ma'ana ila tahsili na'imil akhirah zuwa ga tabbatar wa kanshi ni'ima ta lahira wa muhassilan li adabihi al-batina wa zahira sannan kuma wannan littafin nawa idan mutum ya kula da shi ya ba da himmar shi akan karanta shi kuma yana aiki da shi zai tabbatar wa kanshi ladubba guda biyu zai tabbatar wa kanshi al'adab al-batina ladubba waɗanda suke na ɓoye irin abin da ya shafi ikhlasi irin abin da ya shafi gaskiya cikin mu'amala ya zama to mutum cikin zancen shi ka ji baki ɗaya zancen shi ba zancen da za a yada a ciki kowanne ya gaya maka gaskiya ne irin abin da ya shafi cikawa da alkawali irin abin da ya shafi kiyayewa harshe da makamantansu wa zahira da kuma ladubba waɗanda suke mabayyana a fili ƙarara irin abin da ya shafi wato za a ga mutum yana da daɗin mu'amala yana da kwai halaye kyawawa yana kula da abin da ya shafi addininsa sau da ƙafa to wannan littafin nawa gabaki ɗaya wato ya yi kacokam ya haɗe su gabaki ɗaya na'am
جامعا للترغيب والتر- والترهيب وسائر أنواع آداب الساكن- السالكين Ja'i- jami'an littarhibi wa tarhib to wannan littafin nawa kuma ya kunshi waɗannan nau'in guda biyu ya kunshi a tarhib wato kwaɗaitarwa wajen aikata ayyuka na alkhairai saboda cin moriyarsu a gobe kiyama wato hadisai ingatattu wanda suka zo wajen aikata ayyuka na alkhairai wajen fadalarsu da kuma yanda idan mutum ya yi su don Allah Allah subhanahu wa ta'ala zai ba shi gidan aljanna ko Allah ta'ala zai ba shi wani matsayi mai girma a nan duniya kafin ya tafi lahira ya ci babban matsayin a can. An gane ko su ne at-targhib wato hadisan da suka kunshi kwadaitar da bayin Allah zuwa ga aikata ayyuka na alkhairai. Wat-tarhib sannan kuma wannan littafin nawa ya kunshi wato tsoratar da bayin Allah akan aikata miyagun ayyuka waɗanda za su janyo musu hushi na Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ƙunshi wannan nau'in guda biyu wato a tasfiya a tahalli sun matahalli ya zamanto wato mutum ya wafantu daga miyagun tadodi sannan kuma ya yi ado ga kyawawan tadodi to wannan littafin nawa ya ƙunshi wannan na'am an gane ko shine jami'an littarhibi wa tarhibu wani gurin za a ga yana bayani akan aljanna da kuma yanda ubangiji subhanahu wa ta'ala yake ba da gidan aljanna da kuma ni'imomin da Allah subhanahu wa ta'ala yake baiwa bayinsa a cikin aljanna wani gurin za a ga cewa Allah ta'ala wato yanda Allah subhanahu wa ta'ala yake azabtar da bayan shi waɗanda suke masu taurin kai wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake nesantar da su daga rahamar shi ta dalilin saba mishi da suka yi wasa'iri anwa'i adabis salikin da kuma sauran ladubba da kuma sauran ladubba na nau'i nau'i da sauran nau'i nau'i na ladubba na as-salikin waɗanda suke shiga hanyoyi na magabata hanyoyi na mutanen kirki na'am an gane ku to wannan littafin ya kunshe su min a hadithi zuhudi na hadithai waɗanda suke bayani akan abin da ya shafi a zuhud gudun duniya hadisan da za su sawa mutum ya kyamaci duniya ya zamanto baya son duniya ya tsani duniya wariyabatin nufus sannan kuma hadisan da za su zamanto wato suna sanya na'am wariyabatin nufus sannan kuma hadisan da za su zamanto wato suna tacewa rawuka suna zamantowa dausayi ne na rawuka waɗanda suke gyara su a kullum irin lambun da yake shan ruwa kuma ake tacewa gurin da ake tattarewa dukkan waɗansu ciyawu da suke shiga cikin shi wata hazibil akhlaq da kuma kintsa tadodi shirya tadodi ya zamanto mutum yana da kwai halaye kyawawa yana da kwai halaye irin halaye na magabata halaye na mutanen kirki halaye waɗanda suke almahamudat wato halaye waɗanda suke ababen yabo wa taharatil qulub wa ilajiha sannan kuma da tsarki na zuciya tsarkakewa zukata na bayan Allah wannan littafi wato ba ya kunshi kaɗai koyarwa ba hatta al'adab na abin da ya shafi ɗalibin ilimi yanda zai kasance tsakankanin shi da malamai yanda zai kasance tsakankanin shi da abokanan karatu yanda zai kasance tsakankanin shi da almajirai yanda zai kasance tsakankanin shi da awam sannan kuma yanda bawa zai bauta wa ubangiji subhanahu wa ta'ala da ikhlasi da kuma yanda bawa zai mu'amalanci halittu ga baki ɗaya wannan littafin duka ya koyar da shi wato ya koyar da shi abin da ya shafi harkar shi ta addini da kuma abin da ya shafi harkar shi ta duniya baki ɗaya wa ilajiha da kuma magancewa cututtuka na zuciya irin girman kai ana ɗaya daga cikin cuta ta zuciya girman kai jiji da ka hasada da makamantansu Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu daga waɗannan wato cututtuka na zuciya ya yi mana su. Na'am. Wasu yanatil jawari sannan kuma wannan littafi ya kunshi siyanatil jawari hadisan da suke magana akan kiyayewa gaɓaɓuwa siyana hifz kenan kiyayewa gaɓaɓuwa daga faɗawa aikata abubuwan da Allah ta'ala baya so aikata abubuwan da Allah baya so irin abin da ya shafi zina irin abin da ya shafi shan giya irin abin da ya shafi shaye-shaye shan taba shan kwayayyaki waɗanda suke masu rikita hankali to wannan littattafan wannan littafin nawa yana ɗauke da hadisan da suke magana akan wato kiyayewa gaɓaɓuwa kada bawa ya aikata wani laifi na asha daga bashi wa izalati iwijajiha da kuma kawar da karkacewar gababuwa ga baki ɗayansu daga hanya wanda take mai kyakkiya to gaɓaɓuwa suna karkacewa ne a lokacin da ya zamanto zuciya ta karkace kamar yadda hadisi ingantacce ya tabbatar a kowace rana idan bawan Allah musulmi ya wayi gari fa innal a'da'a kullaha tukaffiru lisan wato lokacin da ya zamanto bawan Allah ya tsaye da harshen shi ya yi magana kyakkyawa wanda za ta janyo mai samun yarda a wajen Allah, to a lokacin gaɓaɓuwa ga baki ɗayansu su ma za su kiyayu daga aikata ayyuka na asha. Lokacin da bawan Allah musulmi bai kiyaye harshen shi ba, ya zazzalo harshen shi, ya keta ƙarya, ya share ƙarya, ƙaryar da a yanzu ƙaryar da idan mutum ya yi, kai tsaye za ta haɗa duniya ga baki ɗaya. yanzu a wazaf idan mutum ya aika wani sako wanda yake na ƙarya daga ƙarshe ya cika shi da cewa duk wanda ya aika wa mutum goma ko mutum sha biyar ko mutum bakwai nan da minti ashirin ko minti goma zai haɗu da wani alkhairi kana aikawa akwai waɗanda suke buƙatar irin wannan abubuwan wanda sun sa waɗansu buƙatunsu a cikin zuciya suna so Allah biya musu ya su yi tawassuli da wannan abu su karanta su gani gashi gashi daga karshe kuma annabi ya ce don wanda ya aika kawai sai su aika su ma cikin gurfurka a ciki waɗansu ma su gani to waɗannan masu irin wannan halayen akwai azabar da hadithin jabir ibn samura wato hadithi mai tsawo na sayyid bukhari qala qalali wanda yayi magana akan irin azabar da za a dinga yi musu wanda mutumin da zai yi ƙarya ta sheka ƙarya ta hada duniya ga baki ɗaya to wannan na'am wa ghairi zalika min maqasidil arifin da kuma wani wannan min maqasidil arifin daga manuhohi na bayin Allah waɗanda suke masana Allah idan aka ce al'arifuna billahi su ne bayin Allah waɗanda suka dukufa a kowane lokaci suna kan karatu suna ƙara fahimtar wane ne Ubangiji a duk lokacin da bawa ya ƙara karatu to a lokacin yake ƙara ganin ƙasƙancin kanshi yake ƙara ganin girman mahalicin shi a duk lokacin da ya zama to bawa karatun shi ɗan kaɗan ne a lokacin yake ganin girman kanshi da kuma ƙanƙantar mahalicinsa a kullum bawa yana ƙara karatu ne yana ƙara bayyana a gare shi girma na ubangiji subhanahu wata'ala na'am
وألتزم فيه ألا أذكر إلا إلا حديثا إلا حديث إلا حديثا صحيحا من الواضح- من الواضحات مت- مضافا إلى الكتب إلى الكتب الصحيحة المشهورات Malam ya ce wa altazima fihi sannan kuma na ɗora wa kaina a cikin wannan littafin na riyadu salihin na kallafa wa kaina Allah azkura illa hadithan sahihan wato ba zan ambaci komai ba ba zan ambaci komai ba in koro maka shi a cikin wannan littafin illa hadithan sahihan face dai hadisi wanda yake makabuli a wajen malaman hadisi face dai hadisin da yake ana aiki da shi idan aka ce alhadisu sahih a ta'arifin malam ya sha bambam da alhadisu sahih a wajen malaman hadisi a nan yana nufin alhadisu sahih wato bi jami'i anwa'ihi alhadisul maqbul wanda ya hada hadisi hasan li ghairihi ya hada hadisi hasan li zati ya hada sahihul li zati ya hada sahihul li ghairihi wato waɗannan dukkaninsu hadisai ne wanda suke makabulai to amma ya ce alhadisu sahih shine wato ma rawahu al'adalu dabitu ko ma rawahu al'adalu tamu dabti an mislihi ila muntaha sanad min ghairi shuzuzin wala illatin bi sanadin muttasilin an gane ko to wannan shine abin da ake cewa alhadisu sahih a wajen malaman hadisi an gane ko a samu ittisalu sanad al'adala tamamu dabt adamu shuzuz adamu illa alqadiha to amma saboda shi dan adam wato tare yake bai cika goma ba kuma dukkan abin da ya shafi amalun bashariyun wato ana samun waɗansu kusakurai ko kuma waɗansu ma'akhir a cikin aiki na ɗan adam to don haka al'imamun nawawi kamar yadda ya alwashi a cikin littafin shi ba zai kawo komai ba face dai hadisin da al'umma sun amshe shi da hannu biyu wato hadisin da yake sahihi ne ko hasan to akwai hadisan da ya kawo wanda ba su inganta ba wanda insha Allahu ta'ala idan muka je guraren su za mu yi bayani kamar yadda malamai suka yi bayani akai an gane mudafin minal wadihat daga cikin hadisai waɗanda suke a fili ƙarara irin hadisan da suke magana akan wato yaƙini zai kawo hadisin da baya ɗauke da wata ma'ana sai wannan ɗin alwadihat kenan minal ahadith alwadihat wanda ma'anarsu a fili ƙarara take mudafan ilal kutubi sahiha al-mashhurat sannan kuma halin kasancewa ta ina mai jingina waɗannan hadisan da na kawo a cikin wannan babi ɗin ko a cikin wannan littafin ga baki ɗayansa zuwa ga littattafan nan waɗanda suke ingatattu almashuhurat waɗanda suka shahara a bakin malama da almajirai irin sahihul bukhari sahihu muslim sunan abi dawud sunan tirmidhi sunan nasa'i sunan na ibnu maja sunan darimi musnad na al'imamu ahmad muwatta ta al'imamu malik a mustadrak na alhakim annai saburi alma'ajim al-salatsa sunan dara kudini da sauransu to waɗannan littattafan su ne almashahurat wanda suka shahara a bakin malamai inda za ga yanzu sayar bukhari da muslim wato shahararsu ta kai wanda bai taɓa ganin sayar bukhari ba bai taɓa ganin sayar muslim ba ya san sayar bukhari ya san muslim aka ji tun daga cikin su arba'una na wuya zaka ji ana rawahul bukhari wa muslim akhrajahu al-bukhari rawahu tirmidhi wani shi tunanin shi ma tirmidhin sunan mutum ne wanda shi kuma nisba ce na'am wa usaddir al-abwab min al-qur'an al-aziz bi ayatin karimatin
wa usaddir al-abwab malam yace sannan kuma ina buɗewa bababbuka ga baki ɗaya na cikin wannan littafin kowane babi na buɗe shi na zo da shi to ina zauwa a farkon shi ina zauwa bi ayatin karimatin da ayoyi waɗanda suke kyawawa min alƙur'ani aziz na alƙur'ani ayoyi na alƙur'ani waɗanda suke gagara koyo wanda ba wanda ya isa ya kwaikwayi alƙur'ani shine al'aziz wanda yake mabuwayi wanda yake gagara koyo ne to ina budewa kowane babe in na kawo to kafin in kawo hadisai a cikin shi sai in kawo ayoyi na alkur'ani wanda suke ɗauke da ma'anar wannan babe din ayoyi na alkur'ani wanda za su zamanto su ne al'adilla al'awa'il na cikin wannan babe din to amma kamar yadda ya ce al'abuwab din ba dukkan bababbukan ba ne akwai baban da in ya buɗe shi aya ta alkur'ani kai tsaye babu wata aya wanda take nuni zuwa ga ma'anar wannan babi din amma akwai hadisai ingatattu shi kenan waɗansu in ya gabatar da su a baya sai ya ce to waɗansu hadisan sun gabata amma daga cikin hadisan da za su iya shiga ƙarƙashin baban nan ga kaza ga kaza ga kaza an gane ko akwai babubuka da dama wanda ya buɗe babu ayoyi na alkur'ani a cikinsu وأوشح ما يحتاج إلى ضبط أو شرح معنى خفي بنفائس من التنبيهات haka ne ko ya ce kuma wa washiha ina yin ado shine at-tawshih at-tawshih asalin kalmar at-tawshih shine irin ina yan indiya idan suka sa kaya a jikinsu wannan ado da za su sa daga nan wannan shine ake ce mishi attaushe to a da ana yin shi da fata in aka yi tufafi zai zama to in kai dan babban gida ne sai a sa fata daga na a mata ado wannan shine attaushe to shine ado kenan wa uwashiha ina yin ado ga ma yahtaju ila dabtin dukkan abin da yake buƙatuwa zuwa ga yin dabt wato kiyayewa harufan shi irin ce bi tahtaniya ko bil fauqaniya ko bil muhmala ko kuma bi kaza wannan shine addab an zo da abu wanda zai iya ɗaukan ma'ana guda biyu irin misali a hadisin da yake magana akan abin da ya shafi ɗan adam a kullum idan ya tashi an halitta ɗan adam akan gaɓaɓuwa ɗari uku da sittin daidai ko idan ya ambaci Allah subhanahu wa ta'ala adadin waɗannan gaɓaɓuwan ko kuma ya yi istighfari adadin wannan gaɓaɓuwan ko kuma ya kautar da wani abin da zai cutar da bayin Allah ko kuma ya yi umarni da kyakkyawan aiki ko ya hani ga mummunan aiki fa innahu yumsi wa qad zahzaha nafsahu anin nar an gane ko to kaga a cikin wata nusukhal fa innahu yamshi kaga tsakankanin yumsi da yamshi kawai dugon nan in ka cire dugon shinun guda uku na sama in ka bar shi ba wasali zai karantu yumsi kuma in ka ce kana so ka maida shi yamshi waɗannan dugon guda uku za ka tabbatar mishi to yawancin su kuma magabata littattafansu rubutunsu ba sa yin su da wasali an gane ko to shine duk abin da yake buƙatar kamar ya mishi abin da ya shafi babu ya kiyaye shi saboda ka gane shi ya ce ko bilmuhmala bishinil muhmala a bisinil muhmala kenan fa innahu yumsi kenan in kuma yana so sai ya ce bisinil mu'jama kenan bishinil mu'jama wanda ake mata dugo guda uku wa zunnaqati shinul lil kisa'i wa hamzatin Allah sa mun gane yawwara au sharhi ma'anan khafiyin ko kuma sharhin wata ma'ana wanda take boyayya ma'anar da ya zamanto a ɓoye take ba kowa ya gane ta ba to sai ya sauka ƙasa ya maka sharhinta bayan ya koro hadisin ya ƙare sai ya ce almuradu bi kaza kaza almuradu bi kaza fil hadis kaza almuradu bi kaza fil hadis kaza an gane ko ya dan kawo maka wani larabci wanda yake na kusa ne shi a ganin shi bi na fa'isa minat tanbihat da tsadaddu daga cikin faɗakarwa daga cikin faɗakarwa zai zo shi da kalmomi tsadaddu nafa'is jam'i ne na nafisa nafisa shine tsadaddan abu gane ku na'am wa idza qultu fi akhir hadithin tafa'un alayhi kama ana rawahu al-bukhari wa muslim wa idza qultu fi akhir hadithin muttafaqun alayhi yace idan nace muttafaqun alayhi a ƙarshen hadisi bayan na koro hadisi na zo ƙarshen shi in ce muttafaqun alayhi to ma'anarsa abin da nake nufi da shi rawahul bukhari wa muslim al'imamul bukhari da al'imam muslim suka rawaito wannan hadisi saboda kada ka shiga cikin rudani ka ce ya ce muttafaqun alaihi amma kuma in banda a cikin bukhari da muslim ba wannan hadisi yana nufin bukhari da muslim suka rawaito shi saboda littifaqil umma ala qabuli al ahadith allati waradat fi hadhain al kitabaini saboda al'umma sun haɗu ga baki ɗaya akan dukkan hadisan da suka zo su a cikin Bukhari da Muslim to za a amshe su a yi aiki da su to shine yasa ya ce muttafaqun alaihi kamar yadda Ibn Salah ya faɗa cikin littafin muqaddima kenan na'am وأرجو إن تم هذا الكتاب أن يكون سائقا للمؤمنين به إلى الخيرات عاجزا عاجزا له عن أنواع عن أنواع القبائح والمهلكات
malam ya ce wa arju yana ƙaunar ina fatan in tamma hadal kitabu idan wannan littafin ya cika a karance shi ga baki ɗaya an ya kuna sa'iƙan lilmu'tani bihi ilal khairat wato ya zamanto direba ne ga dukkan wanda zai kula da shi zuwa ga aikata ayyuka na alkhairai da zamanto shi zai dinga yi mai jagora zuwa ga aikata ayyuka na alkhairai in za ka aikata wata ibada sai ka diba wani babe daga cikin bababbuka na riyadu salihin mai malam ya kawo a cikin wannan babe na hadisai da ayoyi na alkur'ani hajizan lahu an anwa ila qaba'ihi wal muhlikat sannan kuma wannan littafin nawa ya zamanto wato mai karewa ne ga shi mai karanta shi wanda ya damu da shi an anwa ilgaba'ihi daga nau'i nau'i na munanan ayyuka ayyuka waɗanda suke na asha wal muhlikat da kuma nau'i nau'in abubuwa waɗanda suke masu hallakarwa ko kuma an anwa ilgaba'ihil muhlikat zai zamanto al muhlikat kuma wannan sifa ce ta alkaba'ih kowanne in mutum ya fassara zai ɗauka ko an anwa'il qaba'ihil muhlikat daga nau'i nau'i na munanan abubuwa masu hallakarwa wa ana sa'ilun akhan yace ni ina yin bara daga wajen dan uwa yace buhu talib yace wa ana sa'ilun taliban yace ina yin bara daga wajen dan uwa almajiri irina in tafa'a bi shay'in minhu wanda ya amfana da wani abu daga cikin wannan littafin nawa an ya da uwali yayi min addu'a ta alkhairi wali walidayya kuma ya yi wa mahaifana addu'a ta alkhairi saboda su ne suka ɗora ni akan wannan hanya wa mashayikhi kuma ya yi wa malamai na addu'a ta alkhairi saboda su ne suka koya mana abin da wato na fahimta daga wajensu hannu wannan littafin wasa'iri a hababina kuma ya yi addu'a ta alkhairi ga sauran masoyanmu gabaki ɗaya wal musulmi na ajma'in da kuma musulmai gabaki daya to malam barar da yake nan dukkan wanda ya amfana da littafinsa ya bude littafin shi ya karanta ya fahimci wani abu to ya kokari ya mai addu'a ta alkhairi to Allah ta'ala ya ji kansa Allah ta'ala ya gafarta masa Allah ta'ala ya ji kan iyayensa da malamansa da masoyan shi gabaki daya Allah ta'ala ya ji kan waɗanda suka rigaye mu daga cikin musulmai wa alallahi karimi itimadi malam ya ce dogaro na ga Allah subhanahu wa ta'ala ne shi kaɗai mai karamci Allah ta'ala da shi kaɗai na dogara wa ilaihi tafwidi wastinadi sannan kuma zuwa gare shi ne na fawwala al'amari na gabaki ɗaya duk al'amari na na damƙa su a hannun ubangiji ta'ala zuwa gare shi ne kaɗai na fawwala al'amari na wastinadi sannan kuma zuwa ga Allah ta'ala ne kaɗai na jingina ba ga wani ba wa hasbi Allahu wa ni'mal wakil ubangiji tabaraka wa ta'ala ya isan muni makircin masu makirci wa ni'mal wakilu ma dalla da abun dogaro idan ya zamanto shine ubangiji tabaraka wa ta'ala wala haula wala quwwata illa billahi al-azizil hakim wala haula babu juyawa daga wani yanayi wanda yake marasa kyawu zuwa ga yanayi wanda yake kyakkyawa illa billahi face sai da wato kariya ta ubangiji da kuma katartarwarsa wala quwwata sannan kuma babu ƙarfi akan yi wa Allah ta'ala biyayya ko akan aikata ayyuka na alkhairai illa billahi face sai da taimakon Allah al'azizi mabuwayin sarki alhakim wanda yake guni mai kyan hikima wa bi hadhal qadar kifaya alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik